إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الوقوع في البدع والضلال قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال أبو بكر عبد الله بن سليمان المعروف المعروف بابن أبي داود في منظومته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح يشير رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالتمسك أيها الأحبة بالكتاب يضمن للأمة وحدتها وهو مما رضي الله لنا كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاث يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وقد كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه على ذكر أهمية التمسك بالكتاب والسنة حيث كان يقول في مقدمتها أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم عن جابر عباد الله إن قول بن أبي داود رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى يشير إلى أصل مهم وهو أن من تخلى عن حبل الله وتخلى عن السنة فهو آخذ بسبيل بدعة وضلالة لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ولا تك بدعيا بترك الكتاب والسنة فنفهم من قوله رحمه الله تعالى أن البدعية هو من ترك الكتاب والسنة ولم يتلق عنهما ولم يأخذ دينه منهما نعم نعم أيها الأحبة إن كل من نظر إلى عامة أهل الأهواء والبدع وجد أن منشأ ضلالتهم عدم التمسك بالكتاب والسنة والاعتماد على العقول والآراء أو المنامات والحكايات أو النصوص الضعيفة الموضوعة مما جعله أهل الأهواء مصدرا لهم في الاستدلال وقوله رحمه الله تعالى تفلح هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع والفلاح أيها الأحبة كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة وقد قيل لا كلمة في اللغة أجمع للخيرات من كلمة الفلاح والفلاح لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والابتداء عن البدع والابتعاد عن البدع فمن لم يتمسك بالكتاب والسنة لم يفلح أبدا وقال في البيت الثاني ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح فهو يشير رحمه الله تعالى على أن الدين يبنى على الكتاب والسنة لا غير فقوله والسنن التي أتت عن رسول الله أي الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فهذا يدل على أن السنن التي تبنى عليها الدين هي الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تنجو لم يذكر من أي شيء ليعم النجاة من كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة وقوله تربح هذا زيادة على النجاه فهي أرباح متعددة أرباح دنيوية وأرباح أخروية قال غير واحد غير واحد من التابعين السنة سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تركها غرق وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu daraja, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mu sani cewar riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam wannan ita ce za ta tseratar da bawa daga afkawa cikin bidiyo'i da kuma bata. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma tabbas lallai wannan shine hanya na wanda hanya ta wacce take madaidaiciya to ku bi ta wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi wasu hanyoyi daban sai su batar da ku su rarraba kawunanku daga bin hanya ta Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki yarda da shi ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama masu falala yake ba da labari cewar wata rana suna tare da manzan Allah sallallahu ta'ala Alaihi wasallama sai ya ja layi ya ja zane ya zana layi ya ja layi a gabansa sai yake cewa sahabbansa wannan zane da na yi wannan layi da na ja tafarkin Allah kenan wannan shine kamar annabi yana kwatanta musu yadda tafarkin ubangiji yake yadda hanyar Allah madaukakin sarki take ya ja layi a gabansa suna zaune kewaye da shi suna kallo sai ce hadha sabilullah wannan shine tafarkin Allah subhanahu wataala a gefen wannan layi da annabi ya ja gefen wannan zane da manzon Allah yayi ta damansa sai ya ja ‘yan ƙananan layuka, ta hagunsa ma ya ja ‘yan ƙananan layuka, ma'ana ya yi zane ƙananu a damar wannan layi da ya ja ƙwaya ɗaya da kuma hagunsa. Sai ce musu wa hadihi subul, waɗannan kuma wasu hanyoyi ne daban, banda wannan da na ja na ce muku hanyar Allah. Ya ce a kan kowane ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi da na ja, gefen dama da gefen hagu na wannan layi, wannan zane da nai na ce muku na tafarkin Allah kenan a kowane ɗaya daga cikinsu akwai shaiɗan kowane ɗaya daga cikin waɗannan ƙananan layuka da na ja da suke gefen dama da gefen hagu na wannan layi ƙwaya ɗaya da na ja akwai shaiɗan a kan kowane tafarki yana kiran mutane su zo su bi waɗannan ƙananan layuka zane da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zana a dama da hagun layi da ya ja kwaya ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma hakika wannan shine tafarki na wanda yake madaidaici to ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi wasu hanyoyi daban fatafarraqa bikum an sabili sai su batar da ku daga bin hanyata su rarraba kawunanku daga bin hanyata hanya Allah kwaya ɗaya ce duk wanda ya bi ta ya tsira amma hanyoyin da ba na Allah ba suna da yawa akwai hanyoyin maguzawa akwai hanyoyin yan bid'a akwai hanyoyin mushrikai akwai hanyoyin yahudawa akwai hanyoyin nasara waɗannan hanyoyi su ne ubangiji subhanahu wata'ala yake tsawatar mana kar mu bi mu bi hanyarsa kwaya ɗaya saboda bin hanyarsa ita za ta sa bawa ya tsira a duniya da lahira gaba ɗaya sake hanyarsa kuma ita za ta sa bawa ya taɓe a duniya da lahira shi yasa ya ce zalikum wasakun bihi la'allakum tattaku wannan wasiya nake muku da shi kan bin hanya ta da kuma kaucewa hanyoyi da ba nawa ba domin hakan shi zai sa ku zamanto masu takawa kenan natija da za a fita da ita dangane da bin hanyar Allah maɗaukakin sarki shi ne bawa zai zamanto mai takawa. Ɗaya daga cikin magabata wanda ake kiransa abubakar Abdullahi bin Sulaiman wanda ya fi shahara da Ibn Abi Dauda. Mun san akwai littafi sananne ga kowane musulmi na hadisi da ake kiransa sunanu abi dauda to ɗansa na cikinsa da ake kiran ake masa laƙabi da ibnu abi dauda ya kawo baitoci waɗanda ya gina su ƙarƙashin alƙur'ani da sunna da yake ƙoƙarin nuna mana tafarki wacce take ta dadai wacce ta zama tilas ta zama wajibi ga duk musulmin da yake so ya yi rabo duniya da lahira ya bi wannan tafarki ɗin baitoci ya kawo guda talatin da shida wanda ake kiransu ha'iyyatu bin abi dauda yake nasiha ƙarƙashin karantarwar alƙur'ani da sunna cikin waɗannan baitoci baiti na farko da na biyu yana kiranmu ne wajen riko da alƙur'ani da sunna da kuma kaucewa bid'a baiti na farko yace tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu kai musulmi na kware ga nasiha ina maka nasiha sai ita ce tamassak bi hablillah kai riko da igiyar Allah mecece igiyar Allah shine alqur'ani ma'ana kai riko da alqur'ani wattabi'il huda kuma ka bi shari'a shari'a kuma ita ce sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce wala taku bidi'iyan karka zama ɗan bidi'a kenan wannan yake nuna duk wanda bai yi riko da alkur'ani da sunna ba ɗan bidi'a idan kana so ka zamanto ka fita daga cikin ‘yan bidi'a to yi riko da alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan baiti nasa da ya kawo ba da kayayi ba ya dogara da nassoshi na alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ɗabi'ar magabata ke duk wata magana da za ta fito daga bakin ɗaya daga cikin magabata za ka ga babu son rai a ciki babu molanka a ciki kamar yadda muke rayuwa da wasu al'umma da yawa a wannan zamani galibi suna magana da son rai sa'an nan kuma mutum zai yi shaci faɗi amma magabata Allah ya tsarkake su daga haka duk maganar da za su yi za ka ga akwai dalili da suka dogara a kansa na alkur'ani da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanzu da ya ce tamassak bi hablillahi wattabi'il huda kai riko da alkur'ani ka bi shari'a annabi wannan ba san ransa ya faɗi ba ya jingina ne da aya ta alkur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam menene dalilinsa dalilinsa faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ta simo bi hablillahi jami'an wala ta farra ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku bayin Allah ma'ana ku yi riko da alkur'ani gaba ɗayanku karku rarraba wannan yana nuna kenan za a iya samun rarrabuwa in an samu waɗanda ba su yi riko da alkur'ani ba ba yadda za a yi wani ya rike alkur'ani wani ya rike shiririta wani kuma ya je ya samo hikayoyi wanda ba su da tushe balle makama wani kuma a mafarki ne aka ce masa an ga kaza da kaza ya ɗauka ya ce zai bauta Allah da shi ba yadda za a yi su haɗa kai da wanda ya rike alkur'ani akwai bambanci din ana so al'umma musulmi su dunkule su ture su zamanto abu ɗaya tsintsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya to kowa zo a rike alkur'ani shine faɗin Allah wa tasimu bi hablillahi jami'an dukkan ku yi riko da alqur'ani wala tafarraqu karku rarrabo wasu su kama alqur'ani wasu kama abu daban wanda suka kama alqur'anin su ne suka rabauta kuma su suka tsira gaban Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana mana cewar Allah ya yarje mana mu aikata abubuwa guda uku mu lazumci abubuwa guda uku kuma yana kyamace mana lazumtar abubuwa guda uku da aikata abubuwa guda uku yace inna allaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan Allah yana yarje muku abubuwa guda uku yana kyamace muku abubuwa guda uku yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ubangiji subhanahu wataala ya yarje muku ku bauta masa shi shi kadansa kar ku shirka da shi ko kadan wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sannan ku riko da alqur'ani gabaki ɗayan ku karkurarraba wa an tunasihu man wallahu allahu amrakum sannan ku yi nasiha ma wanda Allah ya jibintar da al'amarin ku gare shi ma'ana jagoran ku kuma ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a duk lokacin da yazo zai yi kuɗuba yana buɗe kuɗubarsa da ambatan muhimmancin riko da alkur'ani da sunna sannan kuma duk wanda ya saki alkur'ani da sunna wannan dan bid'a ne batacce ne wannan an daga bakin annabi yake fitowa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisi ne wanda imamu muslim ya fidda shi cikin sahihinsa wanda aka samo daga jabir ɗan abdullahi allah ya da shi ya ce annabi sallallahu alaihi sallama duk lokacin da ya zo huduba a farko-farkon hudubarsa gabanin ya fara hudubar yana buɗe ta da amma ba'at fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam galibi duk sanda annabi zai kuduba yana bude kudubarsa da wannan sai ce wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala annabi in yazo zai kuduba sai ce amma ba bayan haka sai ce fa inna asdaqal hadithi kitabullah lalle mafi gaskiyar magana mafi gaskiyar zance shine alqur'ani kenan duk wanda yake so ya samu magana ta gaskiya akan hukunce-hukunce na shari'a magana wacce take ta dadai akan hukunce-hukunce na shari'a to ya rungumi alkur'ani saboda annabi ya ce fa inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyar magana mafi gaskiyar zance shine littafin Allah yace wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi fitin shari'a shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai annabi ya ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma su ne ƙirƙirarrunsu abubuwan da aka ƙirƙiro wanda annabi bai san su ba bai zo da su ba bai karantar da su ba sahabbansa ba su san su ba ba su zo da su ba ba su karantar da su ba wannan mafi sharrin al'amura kenan cikin al'umma sai ce sai a ƙarshe sai ce wa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar annabi ya ce duk inda ka samu bid'a bata ce duk kuma bata duk inda ka samu bata yana cikin wuta wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana bude wannan a duk lokacin da yazo kudu ba to wannan nasiha da ibnu abi dauda yake mana cikin wannan baiti nasa yana mana ishara ne cewar duk wanda ya ajiye littafin Allah ba da shi yake kafa hujja ba ya ajiye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da shi yake kafa hujja ba akan al'amura da hukunce-hukunce na shari'a to wannan dan bid'a wannan dan bid'a shi yasa yace wala taku bid'iyyan karka zama dan bid'a kenan wane ne dan bid'a shine wanda ya ajiye alqur'ani da sunna a gefe wajen kafa hujja akan abin da ya shafi shari'a akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine dan bid'a ya zamanto abubuwan da zai dauka na shari'a ba a cikin alkur'ani da sunna yake dauka ba a yana amfani ne da hankali abin da hankali yazo da shi yana ga a hankalce ya kamata ya faɗi kaza ko ya jingina kaza ga manzon Allah wannan shine madogaransa wannan dan bid'a ke mai bin sunna kuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya taba daukan wani abu na addini ya bauta wa Allah da shi ko ya jingina shi ga Allah ko ya jingina shi ga manzan Allah sai abin da yazo cikin alkur'ani ko zo cikin hadisi hadisin ma ingantacce ba mai rauni ba dan hadisi mai rauni ba a jingina shi ga manzan Allah sallallahu ta'ala wa alaihi wa sallama shi yasa yace wadin bi kitabillahi was sunanin lati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu in ka tashi za ka yi addini sallah azumi zakka aikin hajji ƙaunar manzan Allah wannan duka addini ne to ka yi bikitabin lahi ka yi da littafin Allah abin da ya tabbata cikin alkur'ani da shi za ka bauta wa Allah da shi wasu nanin lati a tattar rasulillah da kuma sunnar da ta zo daga manzan Allah ba sunnar da ba daga manzan Allah ta zo ba saboda haka sunna wacce take mai rauni ba daga manzan Allah ba ce saboda ba zai zama ta tabbata manzan Allah ya aikata ko ya faɗi ba saboda hanyar da aka samu ta gurɓatacciyar hanya ce dole ne ya zamanto ingantacciyar hanya ita ce ake jingina ta ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare bayaninmu a kansa ‘yan uwa riko da alƙur'ani riko da sunna ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama suna da fa'idoji masu tarin yawa a rayuwar musulmi ta duniya da lahira gaba ɗaya. Fa'idarsu ta farko mun fahimta daga wannan baiti na Ibn Abi Dauda da yace tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan a ƙarshe sai ce la'allaka tuflihu kai riko da alqur'ani kai riko da sunna karka zama dan bid'a a ƙarshe sai ce me la'allaka tuflihu zaka rabauta kenan riko da alqur'ani da sunna dalili ne da yake sa bawa ya rabauta yayi babban rabo a duniya yayi babban rabo a lahira malamai suka ce duk kalmomi da ake da su a larabci babu kalmar da ta tattara alkairan duniya da lahira kamar karmal alfalah shi sa amfani da ita ana cewa idan kana so ka samu duka alkairai na duniya da alkairai na lahira to kai riko da alkur'ani kai riko da sunna ka aje duk wani abu wanda ba su ba sunna kuma in ana batun sunna ingantacciyar sunna da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi yasa a farkon suratul baqara Allah maɗaukacin sarki da ya ce, Zalikal kitabu larai ba fi, ya ce, Hudallil mutaƙin, allazi na yu'minu na bilghaibi, wa yuqimuna salata, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wallazi na yu'minu na bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, a ƙarshe sai Allah ce, Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Cikin waɗannan ayoyi, guda hudu da na karanta farkon suratul Baqara, Allah ya bayyana irin tasiri da masu riko da alkur'ani suka samu kyakkyawan tasiri na farko Allah ya kira su da masu takawa yace zalikal kitabu la raiba fi sai yace hudallil muttaqin shi alkur'anin nan mai girma babu kokonto babu shakku cikin sa shiriya ne ga masu takawa kenan masu riko da shi Allah ya kira su da masu takawa sannan ya bayyana cewa shiriya ne gare su can kuma a ƙarshe sai Allah ce ulaika ala hudan min rabbi irin waɗannan mutane masu riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah ingantacciya suna kan shiriya daga gurin ubangijinsu kenan wanda baya riko da alkur'ani da sunna yana kan bata kishiyar waɗannan kenan sannan Allah ce wa ula'ika humul muflihun su ne wanda suka rabautu rabo mai girma rabo mai yawa a duniya da lahira shi sa a nan gurin ya ce la'allaka tuflihu abu na kusa da ƙarshe ‘yan uwa a yi haƙuri a gurguje da yake cewa wa din bi kitabin lahi wa sunanin lati a tattar rasulun lahi ya ce tan juwa tarbahu ka yi addini wa Allah da littafin Allah ma'ana da alƙur'ani ma'ana ya zama shi ne madogaranka da hadisai ingantattu da suka zo daga manzan Allah su ne madogaranka idan ka zama haka tanju za ka tsira gaban Ubangiji kenan ba ka zama haka ba za ka tsira ba yanzu wanda bai bauta wa Allah da alkur'ani da sunna ba ya shiga uku wallah ya shiga uku yasa ya ce tanju za ka tsira gaban Ubangiji sannan wa tarbahu kuma za ka yi riba za ka yi gagarumar riba a rayuwarka ta duniya da kuma rayuwarka ta lahira an samu lafazi daga wasu daga cikin tabi'ai wanda suna da tarin yawa suka ce as-sunnatu safinatu nuhin sunna da ka gani ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya tamkar jirgin ruwa ne kwale-kwale ne na annabi nuhu ai mun san labarin kwale-kwalen annabi nuhu wanda masu imani suka hau suka tsira wanda kuma ba su yi imani ba ruwa ya cinye su suka halaka sai tabi'ai suke cewa as-sunnatu safinatu nuhin sunna da ka gani kamar jirgin ruwa na annabi nuhu ne suka ce marraki bahanaja duk wanda ya hauta ya tsira kenan duk wanda ya rungumi sunna annabi ya tsira ya tsira duniya da lahira ya rabautu yana cikin yan aljanna insha Allah ta'ala suka ce wa man taraka hagarik duk wanda ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya wannan zai nitse cikin ruwa ma'ana zai halaka kenan tsira da rabo na tare da riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama halaka na tare da sake sunnan manzan Allah da kama shiririta imamu al-auza'i yace na duru ma al-kitabi was sunnati haythu dara mu dabi'ar mu magabata muna kai kawo da sunnar manzan Allah da littafin Allah duk inda suka je in sun yi nan muna tare da su in sun yi can muna tare da su muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya sanya mu daga cikin masu riko da littafinsa da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsiratar da mu daga bid'a da hanyar bid'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya ba mu ruwan sama abin da ya saura na amfani da bai ƙara sabon ubangiji ka saukar mana da ruwanka daga sama ubangiji ka datar da mu da datarwanka kar ka kama mu da laifuffukanmu ko kuma laifuffukan wasu daga cikinmu ubangiji ka ɗaukaki wannan addini naka ka ba da kariya wa addininka ka ɗaukaki sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama masu rungumarta masu yaɗa ta ubangiji ka ba su agaji ka ba su nasara ka ba su cin nasara a duk inda suke ka tallafa musu ya ubangiji ka ɗaukaki wannan addini naka ka kaskantar da addinin kafirci da kafirai ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله